نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله uh, assalamu alaikum wa rahmatullah uh, muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake ba mu iko na haduwa a wanga majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda yake gabata a nan masallaci na makarantar mufida insha Allah ta'ala kama yadda aka saba kenan a yau muna ranar alhamis wadda ta yi daidai da kwana goma sha biyar na watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai daga hijira annabi sallallahu alaihi sallama daga makka zuwa madina alhamishi wadda ta yi daidai da alhamishi kwanan wata na biyar biyar ga watan uku na fevriye shekara ta dubu biyu da ashirin da shidda daga aihuwa annabi isa alaihi salam insha allahu ta'ala a muna cikin suratul haƙa kuma kamar yadda ya gabata Uh, cikin tafsiri na ita wagga sura kenan jiya mun kwana a aya ta talatin daidai insha Allah kenan yau ma ci gaba za mu yi dangance da wannan aya ta talatin uh, kamar yadda aka saba kenan da harko za mu saurari karatun abin da ya yi saura na ita wannan sura daga bakin shi alarama namu kenan insha Allah bayan karatun shi kuma za mu ci gaba da shi wannan tafsiri arama bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim khuduhu faghulluhu thumma al-jahima salluhu thumma fi silsilatin zar'uha sab'una dhira'an fasluquhu innahu kana la yu'minu billahi al-'azim ولا يحد على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد أنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الحمد لله Uh, alarama Allah ya saka da alkhairi mun saurari karatun uh, ayoyi 22 waɗanda suka yi saura daga cikin suratul haqa to insha Allah kamar yadda uh, bayani ya gabata jiya cewa ayata 20 ayata 30 anan ne muka tsaya wannan aya kuma mun gani ita kanta ci gaba ne bisa kan bayani na wannan mutane da Allah tabaraka wa ta'ala zai sanya su a cikin gidan wuta akan haka ayoyi sun gabata a mun ga yadda su waɗannan 'yan wuta za su kasance suna yin nadama kuma suna ƙara suna kuka gaban Allah tabaraka wa ta'ala cewa su ga hali da suka tsinci kansa a ciki wallahi ba su san haka ba ne inda sun san haka ne to da sun yi aiki a duniya waɗansu ma daga cikin 'yan wuta suna roƙon Allah ta'ala ne Allah a maida mu gidan duniya ko da sati ɗaya ko da kwana biyu mu samu mu yi aiki mu yi ibada kuma mu dawo to ina wannan lokaci ya ƙure domin Allah ta'ala da ya aiko manzanni ya aiko alƙur'ani mai girma don saboda a kirawo mutane gabas da yamma gusum da arewa kowa ya zo ya shiga wannan addini na musulunci kuma kowa ya ma Allah ibada ya mushi da'a da biyayya amma ina waɗannan mutane ba su yi hakan ba suka yi sake har sai da mutuwa ta zo ta ɗauke su suka koma lahira gaban Allah ta'ala to kuma a wannan lokaci suke so Allah ya musu sassauci kuma suke yin nadama a ƙarshe nadama su ba za ta unhwana musu komi ba Allah ya ce cikin aya ta talatin khuzuhu fagulluhu ya ku mala'ika na wuta waɗanda ake kira da su zabaniyawa ya ku zabaniyawa Allah ya ce ku kama wannan bawa nawa wanda yake bai yi aikin gaskiya ba kuma bai yi bautar Allah ba ku kama wannan kahurai haka Allah ya ce ma mala'iku zabaniyawa khuzuhu ku kama shi faghulluhu ku daure shi in kuka kama shi ku daure shi da, da sarka daurin nan yadda ake yin shi shine za a daure mutum daga wuyan shi ne kuma a hada da hannuwan shi dukansu sai a daure da wata sarƙa wadda take ta musamman ce ta wuta wannan sarƙa ita ke ɗaure su da ita akan haka in muka diba littahi na imam ibn kasir sai mu ga shi ma ya yi ƙarin haske a ƙarƙashin wagga aya me yake cewa ya ƙulillahu lizzabaniyati allah yana faɗa ga waɗannan mala'ikai masu tsaron wuta wanda ake kiransu zabaniyawa Allah yana faɗa gare su khuzuhu ku kama shi ku kama wannan kahuri ai iqbidu alaihi ma'ana shine ku kama shi kamawa ta dauri fagulluhu ku daure shi da, da, da wannan sarka ta wuta ai ijma'u yadihi ila unqihi ijma'u yadayhi ila unqihi ma'ana shine wajen daure shin kuma ku hada hannuwan shi da wuya nan ne za ku haɗa sai ku ɗaure da sarƙa wannan ta wuta Allah ya kare mu imam al-minhan bin amr yake cewa iza qala Allah khuzuhu in muka ga Allah ta'ala a cikin waga sura Allah ya ce khuzuhu ku kama shi ma'ana ibtadaruhu saba'ina alf malikin lokacin da Allah ya ce ku kama shi ya ce ma mala'iku na wuta zabaniyawa ku tafi ku kama shi Allah eh mala yace ba fa ɗaya bane ko biyu ba a'a mala'ika dubu saba'in ne na wuta za su tunkari mutumin da Allah ya ce Allah ya ce a kama shi dubu saba'in na mala'ikan wuta su ne za su yo kan shi gaba ɗaya su yo ca a gare shi a kan haka malamai masu tafsiri ƙarƙashin waga aya sun yi mana nuni saman kan wasu abubuwa wanda ita waga aya ta kunsa na farko suna cewa isbati azabin nar almadi bil aqlal was salasil waga aya tana nuni zuwa gami tabbatar da azabar wuta azaba da kaca wanda za a daure su waɗannan wanda za su shiga wuta kuma a haka ne za a jefa su cikin gidan wuta kuma a haka ne Allah zai azabtar da su Allah ta'ala yana faɗa cikin suratul ghafir a aya ta 71 Allah yake cewa izil aghlalu fi a'naqihim was salasilu yushabuna Allah yace a wannan taro na kiyama za ka ga waɗannan kafirai an ɗaure su da waɗannan sarƙoƙi hannayensu a wuya ake ɗaure su haka kuma ana jefa su cikin wuta da wannan ɗauri ya ku uwa mu lura da kyau ƙarƙashin waga aya cewa mi akwai matsala dangance da mutum wanda yake yana saba ma Allah ta'ala duk mai saban Allah wanda baya biyayya ga Allah to fa ya sa a kanshi akwai matsala domin akan yi katari mutum ya fada cikin wannan bangare Allah ta'ala ya kare mu haka kuma abin lura shine mala'ikai wanda Allah ya yi su na musamman masu tsaron gidan wuta idan Allah ya musu umarni cewa a kamo kafirai a sanya su a cikin wuta musan da fa su ba su saba umarnin ubangiji bal gaugawa suke yi daga Allah ya ce sai kaga cikin sauki sun kamo mutumin kuma an gama ashe anan mu kiyayi kanmu mu kiyayi azabar wuta Allah ta'ala ya kare mu aya ta 31 Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa summal jahima salluhu ma'ana waga aya shine bayan an daure kafir kafirai an daddaure su da wannan kaca ta wuta Allah sai ba da umarni na gaba da su waɗannan mala'ikai umarnin shine Allah sai ce ku sanya mun shi a cikin wutar jahim a sanya su a cikin wutar jahim al-musta'mara wuta ce wadda ita ba ta mutuwa kuma kullum ci gaba take da huruwa liyukasi harraha a sa su cikin wuta ba don komi ba don su ɗanɗani zahin ita wannan wuta ta jahim Allah ya kare mu malam ƙurtubi a cikin littafin shi na tafsiri ƙarƙashin waga aya ta 31 ma'ana sumar jahima salluhu malam ƙurtubi yake cewa idfanuhu ma'ana Allah ce yake masu waɗannan mala'ikai in kun jefa shi cikin wuta to ku rihe shi da wutan nan ku binne shi a cikin wutan ma wajaluhu yasla harraha ku yi di yadda za ku yi kafiri in ya shiga wuta ku yi di yadda za ku yi ya ji zahinta da kyau ta kai mushi da kyau mala yace wasulihu huwa dakhul musan da cewa da Allah ya ce salluhu shine sulihu ma'ana shi shine shiga cikin wuta ko kuma mutum ya je kai tsaye cikin wuta a jefa shi a cikinta malam muqatil imamu muqatil yake cewa karkashin waga aya ai igmisuhu fin nar ma'ana wannan fada ta Allah shine Allah yana nihin mala'ikai umarni da ya ba su to su binne wannan mutumin su jefa shi kuma su binne shi da wuta akan haka akwai wata mas'ala a karkashin waga aya wadda mas'ala ce ta aqida menene ita mas'ala take cewa isbatu wujudin nar waga aya tana tabbatar mana da cewa wannan wuta da Allah ya ce zai sa kafirai tana tabbatar mu da cewa gaskiya ne haka kuma azaba a cikin wuta ta waɗanda suke sun ƙaryata da ayoyin Allah kuma ba su yi ma Allah da'a ba to wannan azaba ita kanta ita ma gaskiya ce Allah ta'ala yana faɗa a cikin suratun nur aya ta goma sha shidda Allah ya ce islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum Allah yake ce ma 'yan wuta kafirai ku shiga a yau ku shiga cikin wuta in kuna so ku yi haƙuri a cikin wutar in ma ba ku so kada ku yi haƙuri a yau dai duk ɗaya ne a wajenku ko ku yi haƙuri ko kar ku yi haƙuri ku kuka sani almuhim wuta dai za ku shiga hakanan ne Allah ya tsare mu aya ta talatin da biyu Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluku ma'ana shi shine Allah sai ke kwatanta mana halin da su waɗannan kafirai za su shiga yace ana ɗaure su ne da mi da wannan doguwar kaca wadda take da tsawo kwarai domin mi domin a ƙara ɗaure su domin su ƙara ɗanɗanar azaba kuma a tsaida su a wuri guda ba tare da ko motsi suna iya yi ba domin azaban nan ta shige su da kyau cikin littafin ibn kasir malam ibn kasir yake cewa ma'ana fasluquhu shine ai tadkhula fi duburihi sarkan nan Allah sai ce ku sayo ta daga dubura shi wannan kafiri da za a ma azaba kuma in kun sa ta tabu cikin shi ta hoto ta bakin shi wasu kuma daga cikin kafiran su ko laulaye su za a yi jikinsu gaba ɗaya za a laulaye da wannan kaca musan da wannan sarƙa tsawonta shine Allah ya ce saba'una zira'an ma'ana shi shine kamu dubu kamu saba'in ko kuma a ce metar saba'in wannan ba don komi ba Allah ya kwatanta mana wannan hali na kahure da za su shiga sai don Allah ya gwada ya tsoratar da mu ya gwada mana cewa yanayi ne wanda mu tashi mu tsare kanmu daga gare shi akan haka akwai imam ka'abul ahbar mala yake cewa kullu halqatin min halqiha law wudi'at ala hablin lazaba min harriha musan da cewa dukkanin wannan sarƙa ta wuta inda za a ɓalli ƙwaya ɗaya daga cikin ido ɗaya daga cikin sarƙan nan a ɗora shi a kan dutse musan da cewa dutsen nan narkewa zai yi misali a duniya nan a ɓallo ido ɗaya na kaca wuta a ɗora shi saman dutse a duniya to dutsen da kanshi narkewa zai yi allah ya samu gyara ina ga ayan nan ta kai ta arba'in ma ne wadda muka tsaya jiya ba ta talatin ba ce ta arba'in ne yana za mu koma daga arba'in sai mu je arba'in da ɗaya nan wurin duka mun yi shi jiya insha Allah to a ɗan karanta mana daga arba'in kin zuwa arba'in da biyar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون إنه لقول رسول كريم أعوذ بالله إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين حسبك الحمد لله الله يساك على الخير arma kenan wannan aya ta farko da malam ya karanta wadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innahu laqawlu rasulin karim wannan qur'ani a wannan wa'azi da annabi sallallahu alaihi wasallama yake muku ya ku kafiran garin makka kusan da cewa wannan jan hankali da wa'azi da annabi yake yi ba daga ko'ina ya same shi ba cikin alƙur'ani mai girma ne ƙur'ani ne wanda Allah ya saukar domin a isar da saƙon Allah ta'ala domin a kirawo ku ku zo ku shiga cikin addinin musulunci ashe shi annabi sallallahu alaihi wasallama ba wani abu ba yake yi illa isar da saƙo amma saƙon nan ba nashi ba ne domin su kafirai suna tunanin cewa ai alƙur'anin wasu daga cikinsu ca suke annabin shi ya rubuta kayan shi da kan shi ya zo yake karanta musu waɗansu kuma ca suke kai kawai tatsiniya ce irin tatsiniyoyi mutanen da haka suke ɗaukan alƙur'ani waɗansu kuma suna ga cewa kai wannan annabi da yake kiransu su zo su shiga addinin allah waɗansu cikinsu ca suke yi ai mawaƙi ne kawai waƙa ce yake rubutawa kuma yake karanta musu waɗansu kuma suka ce a'a gaba ɗaya ma ba ya da hankali kawai abu ne irin na rashin hankali yake na yana musu to akan haka Allah ta'ala sai ya ƙaryata wancan zance nasu cewa innahu laqawlu rasulin karim wanga dai wa'azi da annabi yake yi wallahi ƙur'ani ne kuma kusan faɗar Allah ce kuma saƙo ne yake isarwa imamu sa'adi ya yi ƙarin haske ƙarƙashin waga aya imamu sa'adi yake cewa ma'anar rasulun karim wannan dangantaka ce sai ce ai nasabal qawl ilaihi tabligan wa ada'an Allah ya danganta magana ƙur'ani ga annabin shi ne sallallahu alaihi wasallama domin annabin shi ke isar da saƙo amma ba shi ya rubuta magana ba kuma ba daga gare shi ba take saƙo ne na Allah tabaraka wa ta'ala amma ba na annabi sallallahu alaihi wasallama ba ne kamar yadda waɗansu kafirai suke tunani a ƙwallowarsu cewa wannan ƙur'ani annabi shi ya rubuta shi wannan ko ba gaskiya ba ne kwata-kwata akwai imam ƙila huwa jibril malaman tafsiri suka ce ƙarƙashin waga aya wannan bayani ba daga annabi ba yake amma daga mala'ika jibril wanda ya kawo ma annabi kamar yadda shi ma mala'ikan shi ma kuma ba magana shi ba ce saƙo ne ya amso ya biyo ta kan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wasu kenan malamai suna cewa daga jibril ne waɗansu kuma su ce daga annabin ɗaya da kanshi shi ne saƙon ya zo daga gare shi wakilahuma rasulun kare amma annabi da mala'ika jibril musan da cewa dukkansa a nan wurin masu isar da saƙo ne su sako aka ba su suka isar amma ba su suka rubuta alkur'ani mai girma ba akwai mas'ala ta aqida wadda ya kamata ita ma mu lura da ita karkashin wagga aya wadda Allah ta'ala ya ce innahu laqawlu rasulin karim anan wurin wagga aya tana tabbatar mana da mi da annabtaka annabi sallallahu alaihi wasallama cewa shi annabi ne na gaskiya wannan haka yake wa hifizillahi ta'ala li wahayihi kuma a nan wurin ƙarƙashin waga aya Allah yana bayyana mana cewa wannan ƙur'ani wahayi ne daga gare shi kuma magana shi ce ba ta annabi sallallahu alaihi wasallama ba Allah ta'ala yana faɗa cikin suratul takwir irin makamanciyar waga magana a cikin aya ta 19 da kuma aya ta 20 Allah ya ce suratul takwir إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين Allah sake tabbatar da cewa shi dai wannan alkur'ani da ka gani sako ne annabi ya isar annabi sallallahu alaihi wasallama ma'aiki ne ma'aikin Allah ta'ala kenan magana Allah ce ya kawo domin ya isar da ita Allah wanda yake shine madaukaki wanda yake shine ya kowane mai ƙarhi-ƙarhi kuma yake a bisa kan al'arshin shi al'arshin shi wanda yake maɗaukaki akan haka ya ku ‘yan uwa mu gane da cewa su dai ma'aika irinsu annabi sallallahu sallama yana da matsayi babba a wajen Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda shi ma al'ur'ani mu gane da cewa maganar Allah ce kuma haka tana da matsayi babba a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ashe akan haka ya kamata mu yi la'akari da waɗanga abubuwa guda biyu Allah ta'ala ya ci gaba da bamu bayani sai cikin aya ta 41 sai ya ce wa ma huwa bi qawli sha'ir qalilan ma tu'minuna Allah ya ce shi wanga Qur'ani da kuka gani ba yadda kuka faɗi ba waka bace kuma ba magana mawaki bace wa ma huwa bi qawli sha'ir ƙur'ani ba magana ba ce ta mawaƙi kamar yadda kuka kwatanta annabi cewa shi mawaƙi ne ya huce a ce waƙa ne ƙur'ani ƙalilan ma tu'minuna ai ku gurinku shine a ce waƙa ce saboda ku kuna son waƙa kuma daga an ce wanga mawaƙi ne to duk abin da zai faɗi kun yarda da shi to alhali nan wurin ba haka nan bane akan shi ne mala ya ce nafa tuhumatu shi'r anil qur'an a nan wurin Allah ya kore ya kore ma alƙur'ani mai girma mi cewa wai waƙa ne shi Allah ya kore wannan waƙe daga alƙur'ani mai girma wa tawbihil kuffar Allah kuma yayi jan kunne da hannunka mai sanda zuwa ga su kafirai li adami imanihim saboda ba su yi imani da ƙur'ani ba sai Allah ya musu jan kunne akan haka ragamu wuduhil haqq alhali da suka yin imani ba don komi ba ne sai don taurin kai domin ƙur'ani in ka saurare shi ka san da cewa yana ɗauke da gaskiya wadda take a hili ƙarara amma suka ƙiya suka juya baya da alƙur'ani mai girma littahi na tafsiri na ƙurtubi in muka diba wannan littafi ƙarƙashin waga aya ta 41 imamu ƙurtubi yake cewa alƙur'anu laisa sha'iran shi dai ƙur'ani wallahi ba waka bane haka malam ƙurtubi yace wala fi nazmihi wala fi ma'anahu ba waka bane alƙur'ani hatta da rubutun shi in ka diba ya bambanta da rubutun waka hatta da ma'anonin ƙur'ani in ka diba ma'anonin shi sun bambanta da ma'anoni irin na waƙe ba ɗaya ba ne wa inna ma ramuhu bi zalika inadan amma su kafiran makka mu gane da cewa sun tuhumi annabi da kasancewa mawaƙi kuma sun tuhumi alƙur'ani cewa waƙa ne ba don komi ba sai don taurin kai kawai taurin kai ne sun sani sarai ba gaskiya ba ne a ƙarƙashin wagga aya ya ku ‘yan uwa akwai wata ƙisa da nake so in karanta mana wadda take dangantaka take da dangantaka da wagga aya mala yake cewa kanal walid bin al-mughira akwai wani gagarumin kahuri a garin makka yana daga cikin manyan kahurai wanda suka walakantar da saƙon allah ta'ala kuma suka ci mutuncin manzan allah sallallahu alaihi wasallama ana ce mishi alwalidu ibn al-mughira kuma yana da kuɗi sosai mutum ne wanda sananne ne a cikin kahure kuma yana da matsayi yana da kuɗi sosai da iya Allah ya azurta shi da su walid ibn mughira da shi da sauran mutanensu ya taraddaduna fi wasfil qur'an kullum suna da sabon kwatamce suna da sabon suna da suke ma qur'ani kullum sai an ma qur'ani sabon suna mala ya ce wani bi su kira shi a matsayin waka to ga waka can an fara karanta muku kuma su kira annabi da mawaki to mawaki ho ya fara karanta muku waƙoƙin shiga can yana yi haka suke hodi tsakaninsu domin izgili da kuma reni ga manzan Allah da kuma maganar Allah ita ce alƙur'ani mai girma bayan waka wani bi kuma suna kiran alƙur'ani da sihiri can suke to ga su can malamin mai dabo-dabo mai yin sihiri ga shi can ya hutu ya fara karanta tsahi ya fara karanta sihirin shi a mala ya ce farar da allahu kazbihim allah sai saukar da waga aya a takaice cikin ayan nan allah sai mai da magana sai mai da musu magana cewa karya suke duka abubuwan da suka hada ba gaskiya ba ne abin da ya kamata mu yi la'akari kuma ƙarƙashin waga aya shine alƙur'ani mai girma littahi ne ko in ce maganar Allah ce wadda a yau tun harkon duniya har zuwa yau har ƙarshen duniya ba za a taɓa samun wani mai ilimi ko ko wasu gungun mutane ko gungun malamai da su iya rubuta makamancin alƙur'ani wallahi ba wanda ya isa da duniya kuma a can baya ma an samu mutane da yawa ma'ilmanta musamman cikin kahurai waɗanda suka ce su sai sun rubuta irin sai sun rubuta ƙur'ani kuma aka ba su dama su je su amma ina bakin shi mutum sai rubuta sura ɗaya biyu kuma in ya kawo ya karanta sai kaga an hashe da dariya domin shirme ne da sakarci shi kuma ƙur'ani saƙo ne dokoki ne na addini da kuma maganganun Allah tabaraka wa ta'ala kenan ba ɗaya bane yaya zaka haɗa magana ta mahalicci da kuma wani abin da Allah ya halitta kuma Allah ya magana kuma ta zo daidai da abin da Allah ya halitta ko nan mun san ba ɗaya bane ina tuna wani kahuri a garin Makka wanda shi ya ce a bashi dama wallahi sai ya rubuta Qur'ani aka ce ba laihi yayi a hankali ya rubuta sai ya kawo a gani sura ta farko da ya rubuta wai sai kira wata suratul fili shi ma irin kwaikwayon na ƙur'ani wai sura mai sunan giwa yake cewa cikin aya ta farko aya ta farko da ta biyu alfilu malfilu wa ma adraka malfilu innahu haywanun sahibu qarnin tawilun wa uzunun kabirun to wai ma'anar shi shine giwa wa ya sanar da kai giwa ita dai giwa dabba ne wanda yake da ƙaho mai tsawo kuma yana da manyan kunnuwa ko da ya karanta haka yadda muka yi dariya haka haka mutanen gari kowa ya bushe da dariya to a cikin wannan karatu naka wani sako yake da kwai a ciki menene na doka menene na sako menene na abun mamaki a ciki ai kawai ka maimaita surar giwa ne yadda take to wannan ko ko ka faɗa ko baka faɗa ba duk wanda ya diba giwa ya san haka take kenan wannan sakarci ne ba magana alkur'ani ba ne a ƙarshe sun yi sun yi sun yi suka kasa tilas suka haƙura wallahi suka gane cewa ba za su iya ba in dai magana a kawo kwatankwacin ƙur'ani ne to fa wannan ya gagari ɗan adam akan haka allah ta'ala yana faɗa cikin surat yasin aya ta 69 Allah ya ce wa ma'allamnahu shi'ira wa ma yanbaghi la in huwa illa zikirun wa qur'anun mubin Allah ya ce shi dai annabi ma'allamnahu ba mu taba koya mishi ash-shi'ra waka annabi bai taba koyan waka kuma bai taba zama mawaki ba wa ma yanbaghi lahu kuma darajar shi da matsayin annabi sallallahu alaihi wasallama sun hi karhin ya zamanto mawaki kawai annabi ya wuce wannan matakin in huwa illa zikirun wannan littafin ko na tare da shi ba komi bane sai dai saƙon Allah ambatan Allah ne wa ƙur'anun mubin kuma shine ƙur'ani wanda yake mai rabe gaskiya da ƙarya wannan shine abin da Allah ya faɗa kuma sai ya zo daidai da wanga aya ita ma da muke bayani a kanta akan haka ya ku 'yan uwa a cikin rayuwarmu ta yau da gobe mu gane da cewa bin son zuciya da son rai wallahi ba abu bane mai kyau kuma so da yawa yakan kai mu ga mahallaka waɗannan kahurai waɗanda suka dinga walakanta ƙur'ani da cin mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallama ba haudan komi suka yi shi ba kawai son rai ne da bin son zuciya amma su da kansu sun san da cewa abin ba ya hi su kuma yadda suka kwatanta annabin ba gaskiya bane ashe mu ya halakar da su son rai kawai abin da zuciya ta ce tana so Allah ya tsare mu Allah ta'ala ya ce cikin aya ta 42 wala bi qawli kahin qalilan ma tazakkaruna har yanzu dai Allah yana ci gaba da kare alqur'ani yana ci gaba da kore irin sifofi da aka jingina ma qur'ani wanda ba su da kyawu daga cikin kama-kaman da kafirai suke yi sun ce hallau shi ƙur'anin da ka gani ai kawai maganganu ne na bokaye a ciki bokaye ne suka tattaru kawai suka faɗi maganganu sai aka rubuta shi ne allah ya ce wala bi ƙauli kahe ko kusa ko ɗaya allah ya ce ba bayyada alaƙa ƙur'ani ba yayiwa ya zamanto kwatankwacin maganganun bokaye ko kusa da su ma ƙur'ani ya wuce ya zama irin wannan ashe Allah ya kore ya kore mi kasancewa ƙur'ani ya zamanto kusa da magana boka Allah ya kore wannan a cikin waga aya da ya ce wala bi ƙauli kahin ƙur'ani ba ya zama magana boka ƙalilan ma tazakkaruna domin ku bokaye in suka haɗi magana to ita take sa ku ku tsaya ku yi la'akari kuma ku yarda magana boka ita ce kuke yarda da ita ko to wanga qur'ani ba magana boka bane wannan shike gwada mi a hili karara cewa waɗannan kafirai kama kama suke yi tangal tangal suke yi kuma ba su da hujja ko guda akan haka wanga shike bayyana bata a bayyane nasuwa nasu waɗannan kafirai masu yin kama kama cewa saman bata suke kuma su batattu ne Allah ya kare mu in muka leka littahi na tafsiri na ibn kasir a ƙarƙashin waga aya malam ya yi ƙarin haske sosai ibn kasir yake cewa nazzaha allahu kitabahu wa rasulahu anil kahanati waga aya allah ya kore a cikinta allah ya kore mi a kasancewar ƙur'ani ya zamanto magana boka ko kuma shi annabin da kanshi ya kasance wai boka ne Allah ya kore a ƙarƙashin waga aya ibn kasir ya ce falkahinu mu gane da cewa shi boka ya atihi shaitan ai kullun shaitani shaitanu suke zo mishi aljanna yake aiki da su to annabi fa annabi baya da irin wannan shaitanu war rasul ya atihi malaku kai shi annabi bambanci babba da yake da kwai tsakanin shi da boka shi mala'ika ke zo mishi to ina haɗin mala'ika da aljani a'a mala'ika jibril saƙon Allah ne mahalicin mu kai tsaye ke ɗaukowa ya kawo manzan Allah to boka aljannan shi daga ina ke suke samu sako mafi yawa duka karya ce abin da yake wani ba gaskiya ba a in muka diba a cikin hada ta malamai magabata wanda suka yi bayani karkashin wa aya har yanzu akwai abdullahi dan abbas wannan sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya shahara saman kan fassara alqur'ani mai girma ibnu abbas yake cewa alkahan هم الذين يخبرون عن الشيطان الشياطين bokaye ba kowa bane sune mutanen nan wanda aljannai ke ka musu labarai ko mun su he sun jira shedanu sun ka musu labarai tukun suke bayyana ma mutane ashe annabi ya zai zama haka annabi ya wuce wannan akan haka waga aya ke bayyana mana a gehe daya cewa bokaye da kuma sihirce-sihirce da suke yi wallahi duka ƙarya ne babu gaskiya a cikin shi kuma alfarqul jauhari bainal wahyi wa kalamish shaitan waga aya tana bayyana mana a karara cewa akwai bambanci babba tsakanin wahayi wanda mala'ika yake kawo ma annabi da kuma shaidanu da suke zawa suna gaya ma bokaye labarai akwai bambanci tsakanin wahayi da kuma maganganun shaidanu ba ɗaya ba ne annabi sallallahu alaihi sallama yana faɗa cikin hadisin shi cewa man ata kahinan duk mutumin da ya kuskura ya je wajen boka don ya unhwana da bokan ko ko ya yarda da maganar da bokan ya faɗi man ata kahinan duk wanda ya zo wajen boka au arrafan ko kuma wani mutum mai aiki da irin shaidanu ko kuma aljannu fasaddaqahu in ya kuskura ya gaskata abinda boka ya gaya mishi faqad kafara wallahi ya koma kahuri wannan magana ce ta ma'aikin Allah manzon Allah shine ya faɗi haka ashe 'yan uwa wallahi sai mun kiyaye sosai musamman a cikin wanga lokaci da muke wanda mutane ba su da gaba ba su da baya kuɗi aka sa gaba da kuma abin duniya shine ya rihe ma mutane ido wasu a shirye suke a yau duka waɗanga abubuwan da ma'aiki ya hana a shirye suke su aikata inda sun samu duniya kawai ba don wani abu ba ashe kuwa haɗarin da yake tare da wannan aiki shine mi tun kan aje ko ina mutum ya koma kahuri ya hutar ga musulunci a wannan hadisi ya zo cikin littahi na afwan wanda ya rawaito shi ahmad shine ya rawaito shi a me muke koyo a nan abin da ya kamata mu koya shine hankulanmu da tunaninmu wallahi duka sai mun yi ƙoƙarin tsarkake su daga mi daga tunani irin na cewa wai akwai wani mutum ko akwai wani abu da zai iya taimakon ka ba Allah ba sai mun kiyaye wannan mu maida rayuwar musamman kan alkur'ani domin shi magana Allah ne kuma wahayi ne na Allah tabaraka wa ta'ala aya ta 43 Allah ya ce tanzilun min rabbil alamin wannan qur'ani an saukar da shi ne kai tsaye daga ubangijin talikai Allah ta'ala wanda shi ne ya halicce mu gaba daya akan haka waga aya ta 43 ba komai take yi ba sai dai tana tabbatar da cewa alqur'ani daga Allah yake ba daga kowa ba aka sauko shi daga Allah yake a bayan shi in muka diba tafsiri na Imam Tabari karkashin waga aya mala yace hazal qur'an huwa tanzilun min Allah li rasulihi wanga qur'ani da ka gani Allah ne ya saukar shi daga Allah din zuwa ga ma'aikin Allah mai tsira da aminci Allah su tabbata gare shi walaysa qawlu basharin malam tabari ya ce ba ya yi wa ƙur'ani ya zamanto magana mutum ɗan adam ko ko magana aljannai ba ya yi wa akan haka allah ta'ala a nan wurin yana tabbatar da ma yana tabbatar da mi yana tabbatar ma kanshi da sifa wadda take ta yi daidai da shi cewa magana ƙur'ani magana shi ce kuma shi ya saukar da ita kuma ƙur'anin nan da kuka gani a ba zai taɓa yi wa ya zamanto magana ta wani abu da Allah ya halitta mutum ko wani abu ba zai yi ba a cikin suratul zumar can ma Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wata makamanciyar magana irin wannan tun aya ta farko cikin suratul zumar Allah ya ce tanzilul kitabi minallahi azizil hakim kusan da shi ƙur'ani an sauko da shi ne daga Allah tabaraka wa ta'ala Allah wanda yake mai ƙudura mai iko kuma wanda yake kowa hikima a duniya me muke koya a nan shi ne mala ya ce ta'azimul mushaf shi dai ƙur'ani tilas sai mun girmama shi ƙur'ani abin girmamawa ne wal amal bima fihi in kuma aka fassara mana ayoyin shi to mu yi ƙoƙarin aiki da su li'annahu kalamu rabbil alamina domin shi qur'ani magana ce ta Allah wanda ya halicci dukkanin duniya aya ta 44 Allah tabaaraka wa ta'ala yake cewa walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil Allah ya ci gaba da cewa shi dai manzon Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata gare shi inda magana shi ya faɗe ta kuma ya ce mu ne muka faɗa taƙawuli ya mana inda shi ya faɗa ya ce mu muka faɗa daga gare shi wa nasabahu ilallahi kaziban wa huwa hasha wallahi kusan da ma'aiki ko ya wuce wannan martaba a darajar shi da ƙimar shi da Allah ya mushi da kuma tarbiyyar shi da kuma yadda Allah ya tsarkake mushi ruhin shi da ran shi to hoyar da kuke hodi cewa wai daga gare shi ne da gangan yake cewa Allah ya aiko to ha kusan da ma'aikin Allah ya wuce wannan martaba kuma ya wuce wannan matsayi sai dai ku nema wani wuri domin shi Allah ya kare shi daga irin waɗannan abubuwa da kuke faɗa a kan haka in muka diba tafsiri na imam sa'adi ƙarƙashin waga aya yake cewa ma'anar taƙawwala shine mi ya zo a cikin wazani na ifta'ala واختلق اقوالا ma'anar shi shine kirkiran magana wadda take ba ta gaskiya ba wadda mu ba mu faɗe shi ba sai kuka ce ai shi ya kirkira alhali kuma mu muka faɗi magana da gare mu take shine ma'anar taqawwala ana Allah ne yake tabbatar da cewa magana ba yadda kuke tunani ba ce ba ta manzon Allah ba ce magana ta Allah ce da kanshi a akan haka musan da ya ku ƴan uwa annabawa da ka gane su Allah ta'ala shine ya kange su ya musu daraja ya musu ɗaukaka ta musamman kuma ya sanya annabawa su zamanto masu isar da saƙon Allah tabaraka wa ta'ala akan haka wannan ƙur'anin da annabi ya zo da shi tabbas annabi ya yi gaskiya tabbas manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama gaskiya ya faɗa wadda take tacacciya wadda babu kuskure ba ko kokonto a cikinta Allah ta'ala ya yi irin wagga magana a cikin suratun najim aya ta uku zuwa ta hudu sai Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha shi dai ma'aikin Allah da ka gani Allah ya ce bai taɓa haɗin ra'ayin shi ba duk magana da zai haɗi wallahi ba ra'ayi ba ne ba tashi ba ce in huwa illa wahayin duk abin da ka ji ma'aiki ya faɗa to ka san da cewa wahayi aka mishi Allah ya sa shi ya gai wannan magana ba ra'ayi shi ba ne ya ku ‘yan uwa mu gane cewa wallahi ita dai ƙarya ƙarya ma Allah tabaraka wa ta'ala musamman cikin addini ka faɗi wani abu wanda Allah ba shi yake ba shi ya faɗa ba musan da cewa tana da haɗari ƙwarai da gaske abu ne wanda yake yana da girma a saman kan mummuni idan ya aikata haka nan Allah ya ce la akhazna minhu bil yamin a la kana Allah kad aqabahu inda zancan da kuka ce shine ya faɗa kuma ya ce Allah ya gai to fa la'akhazna minhu bil yamin Allah ya ce da sai mun kama shi da laifi akan haka kuma da sai uquba mu ta tabbata akan shi wa la'akhazuhu bi quwwatihim wa qudratihim Allah ya ce da kuma za mu kama ma'aiki ne da wannan laifi da kuduran mu da kuma karhin mu mala ibn kasir cikin littafin shi na tafsiri karkashin wagga aya ya ce ma'ana bilyamin shine bilquwa ma'ana da da karhi shi ma za mu kama shi wa qila li batashina bihi la batashina bihi kuma Allah ya ce aida mu da hushinmu da ya tabbata akan shi wala qabadna minhu yaminahu akan haka kuma da mun tabbatar da abin da yake faɗa shi ma da ya dawo saman kanshi da rantsuwar shi ta warware wala wajhul islam wannan kuma kaga hakan din ma'aikin Allah ya wuce haka ya wuce haka kwata-kwata akan shi ne Abdullahi dan Abbas yake cewa ma'anar la akhazna minhu ai ma'anar shi shine da mun kama shi shi ma irin yadda muka kama sauran mutane annabi Allah ya wuce ya sa shi ya ba shi daraja da ya wuce irin waɗannan matakai mu gane ku ‘yan uwa cewa Allah ta'ala shi ke da iko a bisa dukkanin wani abu da ya halitta a doron ƙasa hatta da annabi sallallahu alaihi sallama bawan Allah ne kuma halitta ne na Allah kuma Allah yana da iko akan annabi sallallahu alaihi sallama ashe mu ba da gaskiya kawai mu yadda da cewa ƙur'ani saƙo ne na Allah kuma duk ayoyin shi mu yarda da su kuma duk saƙon shi mu yi aiki da shi Allah ya ce cikin suratul buruji aya ta goma sha biyu ya ce inna batsha rabbika lashadid musan da cewa shi fa hushin Allah in Allah ya hushi akan abu wallahi hushin shi tsanani gare shi sosai yadda baka tunani mu gane da cewa أن الله لا يحابي أحدا في الحق الله بايا تيري مكوا هولا إن دي مغانا غسكيا أكي مغانا كو النبي كو ملائكة كو وانيني الله أمرني يكي بادا أكان غسكيا تيواسي أيكي دا أمرنين كوي أشي با تيري مكوا هولا با إن دي مغانا غسكيا أكي والجميع تحت طائل أمره كما يدد أزمك تيكما باب متن ko wani aljani ko ko wata halitta wadda take ba karkashin ikon Allah ba babu shi dukkaninmu karkashin ikon Allah ta'ala muke a karanta mana daga 46 zuwa karshe kuma insha Allah
فما منكم ثم قطعنا ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد أنه هاجدين فما منكم من أحد أنه هاجدين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم
الحمد لله الله ubangiji ya saka da alkhairi a wannan karatu na alarama kenan aya ta farko da muka saurara yace summa laqata'na minhu alwati har yanzu dai Allah ta'ala yana ba da kwatankwacin irin halin da zai kama manzan Allah a cikin shi da shi da a ce wai abin da kahurai suke faɗa kan manzan Allah da gaskiya ne to har yanzu Allah yana gaya musu cewa to da mun mushi kaza da mun yi kaza da shi ya ci gaba da cewa sun malakata na min hulwati wannan kuma cikar wannan bayanin ne wanda Allah yake yi dangance da inda magana su gaskiya ce to kalan ukuban da Allah ta'ala zai ma shi wannan ma'aiki nashi shine yace ai law kazaba rasulullahi inda ma'aikin Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi inda yadda kuke faɗa cewa magana shi ba gaskiya bace laqatalahu Allah Allah da ya yaƙe shi kuma da Allah ya kashe shi bi qata'i irqi qalbihi Allah ce da jijiya ta zuciyar shi jijiyar shi ta zuciya da ita zamu sa a cira a cire ta kawai al-muttasil bi zahari wannan jijiya wadda take hada zuciya da baya baya na dan adam fala ya in shi badaha inda muka sa aka cire ta to da ba zai kara rayuwa ba bayan wannan kuma da ya mutu ashe akan haka a malam ibn kasir cikin littafin shi na tafsiri karkashin waga aya yake cewa amma kalimata watin da Allah ya ce minhul watin ma'anar watin din nan menene ita ce wata jijiya wadda take hade da wadda take huta daga zuciya allazi izan qata mata sahibahu ita wannan jijiya in aka cira ta to mutum ko harbawa bai yi a wurin ya mutu ya mutu ya mutu shikenan wa haza bayanu wannan bayani kuma da Allah ya yi anan ba dan komi ba sai dan Allah ya bayyana mana cewa ai da in sakon nan ba gaskiya bane to da saukin halakar da ma'aikin nashi zai yi cikin sauƙi zai halakar da shi da gaugawa amma kuma ina sai zamanto kama-kama suke yi su waɗannan kafirai kuma maganarsu su ke ƙarya tunda maganarsu ba gaskiya ba ce abdullahi ɗan abbas yake cewa ita wannan watini ɗin jijiya wannan da muka gani kuwa niyatul qalb shine kamar marikin zuciya kawai wa qala ikrima mala ikrima shi ma yace al'irkun lazi minhu ta kunil hayat wannan jijiyar da Allah ya ambata wadda take haɗe da zuciya wannan daga gare ta ne ma rayuwar ɗan adam take ci gaba don in ta cire to rayuwar ta tsaya shiken ya hallaka daga wannan wuri Allah ta'ala ya ce cikin suratu shura aya ta 24 am yaqulu naftara ala allahi kaziban fa in yasha illahu yakhtim ala qalbika inda abinda kafirai suke faɗa cewa wai maganganun da kake hodi kawai kana danganta su da Allah ne su maganganun ba gaskiya bane Allah ya ce to ai inda haka ne to Allah da ya takaita rayuwarka tun wannan lokaci da Allah ya cire wannan jijiya ta zuciyarka da kuma rayuwarka ta takaita tun wancan lokaci akan haka annabi sallallahu alaihi wasallama wallahi ya hi kowa gaskiya magana shi kuma gaskiya ce ta gaske iz laukana kaziban inda ko ma'aikin Allah ya zamanto wanda baya da gaskiya kamar da suka faɗa lama makanahu Allah da Allah bai zabe shi ba kwata kwata makanahu Allah kull hazi sini Allah da bai bar shi a doron ƙasa ya rayu har shekaru wajen 60 da wani abu Allah kuma da bai ba shi nasara ba a saman kan kahurai makaryata inda magana shi ba gaskiya ba ne to wallahi da baya nasara da baya kai labari ashe a nan shi ya kamata mu lura cewa maganganun nan na kahurai wallahi rashin lissahi ne kawai wane ne ya taɓa yin ƙarya ya irin shekarun da annabi ya kai kuma ya samu nasarorin da annabi ya samu a ina yake mutumin ba taɓa yin shi ba duk wanda ya gina rayuwar shi kan ƙarya kamar yadda hausa suke cewa minene ƙurare ne midin ƙarya ƙurare ne wani abu na ƙarya ƙurare ne ko ramin ƙarya ƙurare wani abu da haka suke hudi ashe ƙarya ba ta zuwa nesa diya da take da daɗi kuma take da kyawo to ƙarshe gare ta wata rana za a ce ƙaryan mutum ta ƙare amma ba za a ce gaskiyar shi ta ƙare ba yayiwa aya ta 47 Allah ta'ala ya ce fama minkum min ahadin anhu hajizina Allah ya ce uh, haka in muka so kuma daga cikin ku masu faɗin wanga maganganu marasa tushe wallahi in muka so muna iya mu hallaka ku wanda kuke faɗin maganan ku ɗin ma muna iya hallaka ku in muka yi niyya limastata ahadun min albashari an yamna anhu al'azab domin babu wani mutum a doron ƙasa wanda Allah zai nihi mishi azaba ko ku Allah ya niyya mishi wani abu kuma a ce ya hana kanshi daga wannan abu ƙarya ne babu shi mutumin ko shi ko wani shi ya kare shi baya yiwa Allah in ya so kai tsaye abin zai same shi kuma haka zai kasance malam sa'adi a cikin littafin tafsirin shi yake cewa laysa fikum ahad cikinku babu ko ɗaya ya ƙadir alhajizin nabi wanda kuma zai iya cewa misali shi zai iya kare annabi ko kuma ya hana Allah ya, ya mushi hukuba misali iza arada Allahu bihi in Allah ya so haka cikin hukubu ku isa ba babu wannan ko ku ko shi din ba ku isa ku yi komi ba akan haka malam qatada yake cewa ai la yamna'uhu minku minkum ahada ku din ba za ku iya hana Allah ya aikata abin da ya so ba cikin ku ba wanda ya isa ya ku ɗan uwa mu gane tafarrudullahi bil qahari wal qudra cewa Allah shi kaɗai ne wanda ya bambanta kuma ya fice saman kanmi karhin shi babu irin shi da kuma kudurar shi Allah shi kaɗai yake babu makamancin shi wa annahu la la radda li qada'ihi musan da a rayuwarmu da muke ta duniya abin da duk Allah ya kaddara ya samu bawa to ha sai ya iske wannan bawa kuma babu wanda ya isa ya mai da wannan kaddara ko ko ya hana ta faru wala mu'aqqiba li hukmihi mu gane da cewa in Allah ya hukunci ya hukunta abu to ba wanda yake iya hana shi wannan hukunci kada ya faru babu shi a doron kasa duka Allah ta'ala akan haka sai ya hadi cikin suratul ma'ida aya ta 17 Allah ya ce faman yamliku minallahi shay'an in arada an yi hulikal masiha bin maryama wa ummuhu wa man fil ardi jami'a wane ne shi mutumin a doron ƙasa wanda ya isa misali a gaban Allah wanda ya isa ya hana Allah ya hallakar da misali in an imma almasihu ne ko kuma annabi isa dan maryam da shi da mahaifiyar shi gaba daya wane ne a cikinku a doron ƙasa wanda ya isa ya hana haka babu shi kenan a nan wurin dukkan maganganunku ba su da tushe kuma ba su da kan gado a magane ya jama'a magane cewa Allah ta'ala shi kaɗai ne ake girmamawa shi ne kuma baya da abokin tarayya falahami min ghadabihi siwahu in kuma Allah ya yi hushi to ho babu wanda yake kare hushin nan sai Allah da kanshi in yayi niyya sai ya wasa amma babu shi a doran kasa wanda zai hana ko ya kare aya ta 48 Allah ta'ala ya ce wa innahu latazkiratun lil muttaqin ma'ana shi shine Allah ta'ala har yanzu da ya dawo bayani saman kan Qur'ani Allah ya koma saman Qur'ani yake cewa fa huwa mau'izatun Qur'ani shi dai wa'azi ne kuma tunatarwa ce ta Allah dangance da abin da Allah yake so da mu wa tazkirun yantafa'u bihi allazina yakhafuna Allah wa yattaqunahu Qur'ani tunatarwa ce gawa ga mutumin da yake yana tsoron Allah kuma yana biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala kenan shi Qur'ani yake ma amfani dama sai ya zama mishi kamar mi yadda bature yake cewa Rafael cewa daga Allah muke kuma can za mu komawa kuma yana jiran mu yi mishi bauta a duniya mala imamu bagawi a cikin tafsirin shi yake cewa Allah ta'ala ya keɓe masu tsoron shi ne ya ce ƙur'ani tunatarwa ne a gare su saboda mi saboda su ne ƙur'anin ke ma'unhani domin wa'azin shi ne suke bi kuma suna ma Allah ta'ala bauta wa in kana huwa hudan linnasi amatan duk da cewa shi ƙur'anin kuma har yanzu dai na dukkanin mutanen da suke duniya na kowa da kowa da ya kamata har kafirai duka su rungume shi tunda ƙur'ani na duka mutane akan haka abdullahi dan abbas yake cewa lalle shi ƙur'ani tunatarwa ne gawa ga mutumin da ya ji tsoron allah ta'ala akan shi ne ma allah ta'ala ya bayyana cewa ƙur'ani magana shi ce kuma hanya ce ta samun shirya da daidaito a cikin rayuwa Allah ya ce cikin Ali Imran aya ta 138 haza bayanun linnasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqina wannan ƙur'ani da ka gani bayani ne zuwa ga dukkanin mutanen duniya kuma shiriya ne a gare su kuma wa'azi ne musamman ga waɗanda suke sun yi tsoron Allah sun yi biyayya a gare shi ya ku uwa musan da cewa shi dai tsoron Allah shi ne sharaɗi na harko kahin mu ji daɗin ƙur'ani kuma mu ji daɗin karanta shi musammi ne ne ya ƙunsa in ba ka yi imani da Allah ba ba yadda za a yi ka ɗanɗani zaƙin ƙur'ani ba za ka taɓa jin daɗin shi ba in ba ka tsoron Allah wantifa'un bihi haka kuma tsoron Allah shine hanya ta biyu ta ɗaya wadda take mi za ta taimaka mana mu ci riba ƙur'ani kuma mu unhwana da shi a cikin rayuwarmu Allah ta'ala cikin aya ta 49 hamsin ba ɗaya yake cewa wa inna la na'lamu anna minkum mukazzibina Allah ya ce kada ku ga mun kyale kuma mun bar ku kuna abin da kuka ga dama a doron ƙasa Allah ya ce tabbas mu mun sani mun sani dangance da dukkanin abubuwan da kuke yi Allah ce wa ya'lamu anna hunaka man sayukazzibu bi hadha alquran ragam wuduhihi wa barahini Allah ce mun sani sarai daga cikin ku akwai daman waɗanda suke diyar da qur'ani ya kai hujja ne shi dalili hanya shari'a ce kuma ya zo da abubuwa wanda suke hankali ya yarda da su a cikin ku mun san da cewa diyar da aka yi wallahi su he sun karyata kuma sai sun ce ba gaskiya ba kenan su ba aiki suke ba da hankali ba aiki suke da hujja ba aiki suke da wani dalili wanda zai sa su su yarda ko mi za a faɗi ca su yi kawai karya ne to wannan allah ya ce mun san akwai su a cikinku kuma mu ne za mu kama su da sannu za su zo gare mu malam ƙurtubi imamu ƙurtubi yake cewa cikin tafsirin shi waga aya allah ta'ala ya faɗe ta ne ba don komi ba sai don ta zamanto jan kunne ga masu karyata masu karyata mi maganar Allah ta'ala shine Qur'ani don ta zama jan kunne ne a gare su cewa Allah ya ce mun san ku akwai ku kuma mun san da zaman ku ai annan laha ya alama malam qurtubi ya ce mu san da shi dai Allah ya san waɗannan mutane kuma Allah ya yi alkawali sai ya kama su kuma sai ya musu sakayya daidai da irin ayyukan da suka aikata na saban Allah musamman karyatawa da suka yi ta ƙur'ani to sai Allah ya kama su akan haka ya ku ɗan uwa mu gane cewa shi wa ilimin Allah waɗi gare shi ba ilimin ba irin na ɗan adam ba ne Allah shi kaɗai ne ya bar ma kan shi sanin komi komi ya sani saɓanin ɗan adam diyar da ɗan adam ya kai ga ilimi musamman a wanga lokaci namu na zamanin ga sai ka ji an ce fanni ɗaya ne ya karanta ya yi nisa a cikin shi kuma ya samu kaza ya samu digiri ya samu doktora ya samu wane ne da sauransu agreje ko ne to sai ka ga fanni ɗaya ne ya karanta abu ɗaya ne ya sani in aka huta daga nan to shi jahili ne wa amma allah wallahi ilimin shi ba haka bane saman komi ya san komi kuma ya san kowa wannan Allah shi kada yake banta da wannan bima fi zalika ma takinuhu sudur min tasdiqin aw takzib Allah ya san komi ya san kowa kariya da karau hatta da zakatan mu abinda ta boye Allah ya sani abinda ma bai fito waje ba Allah ya san da shi ashe ilimin shi ba a iya ma kwatanta shi da ilimin mutum dan adam a akan haka Allah ta'ala cikin suratun najimi har yanzu dai aya ta talatin Allah ya ce inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin annabi ubangijinka Allah yake ba annabi labari ubangijinka ya san dukkanin waɗanda suke karyatawa da ayoyin shi waɗanda suka bace wanda suka bace daga hanya ta gaskiya Allah ya gaya ma annabi cewa mun san su kuma mun san suwa ne ne suka yi imani kada ka yi wahala ci gaba da wa'azi kawai mu mun san duka kowa da kowa aya ta hamsin allah ta'ala ya ci gaba da bayani ya ce mi wa innahu la hasratun alal kafirina allah ya ce da sannu dai shi wanga ƙur'ani zai zamanto sababi na nadama kahurai da kuma bakin ciki a gare su wanga ƙur'anin sai ya zama musu abin bakin ciki da kuma nadama ranar tashin kiyama Allah ya ce a ran nan ne da idanuwansu za su gani muna ba da lada muna ba da aljanna ga mutanen da suke sun yi imani da wanga sako namu alhali su kuma babu wani abu da za su samu na sakamako sai dai azaba dalilin kahurcinsu da kuma rashin imani da suka yi da ayoyinmu akan haka mala ibn kasir yake cewa ya tahassarul kafiruna kafirai za su yi bakin ciki a ranar tashin kiyama hina ya rauna sirqahu in suka ga cewa ashe abinda duk qur'ani ya faɗi gaskiya ne wallahi sai sun yi bakin ciki a ranar aw ya tahassaruna fi dunya haka kuma waɗansu daga kahuran su tun duniya bakin ciki zai kama su li'annahum lam yu'minu bihi dan sun gabatar da rayuwarsu har sun zo mutuwa kuma alhali ba su yi imani da abin da Allah ya ce ba tun duniya sai sun yi bakin cikin haka a malam hassan al-basari yake cewa ya tahassaruna alaihi za su yi bakin ciki akan alkur'ani iza dakhalun nar musamman in aka jewa su cikin wuta ƙarshen bakin ciki kenan wa ra'au ahlul qur'an daga wuta kuma Allah zai gwada musu mutanen ƙur'ani wanda suka iya ƙur'ani kuma suka yi imani da shi suke aiki da shi Allah zai gwada musu suna wuta za su ga waɗannan mutanen ƙur'ani a cikin aljanna suna ta morewa to nan ma bakin ciki saman bakin ciki Allah ya kare mu annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa alqur'anu hujjatul laka aw alayka ya kai bawa annabi ya ce ka san da cewa ya kai bawan Allah ƙur'ani da ka gan shi fa sai ya zame ma abu ɗaya cikin biyu ko ya zamanto hanya ce ta shiga aljannarka ya zame maka hujja ka shiga aljanna ko kuma ya zamanto hujja ne a kanka cewa ka yin aikin da Allah ya ce kuma sai ayoyin ƙur'ani su zama hujja a kanka ashe ƙur'ani ɗaya cikin biyu ne ko ya zama hujja ka ce ta shiga aljanna ko kuma ya zama hujja ce a kanka Allah zai buga ta domin a tura ka wuta Allah ya tsare mu ya ku yan uwa mu gane wallahi mu yi rigayegai mu yi gaugawa zuwa ga mi zuwa ga imani da abin da Allah ta'ala ya saukar da shi a cikin ƙur'ani haka kuma mu yi aiki da abin da ƙur'ani yake faɗa domin shi ne dama ɗaya-ɗaya a gare mu wadda za mu ƙetare wannan baƙin ciki na ‘yan wuta kuma mu ƙetare na dama a ranar lahira mu tashi mu dage akan haka aya ta hamsin da ɗaya Allah ya ce wa ina hula haƙul yaƙi mu gane da cewa a nan Allah yana tabbatar da cewa shi dai ƙur'ani da ka gani gaskiya ce wadda take abin gaskatawa kawai as-sadiqul lazi la yatatarraqu ilayhi shakk gaskiya ce irin wadda di yadda ake kokarin alhada ta da ƙarya di yadda kahure suke so su sanya qur'ani su sanya mushi wasu maganganu wanda ba na gaskiya ba musan da cewa har abada qur'ani bai haduwa da ƙarya kuma duk abin da aka sa a cikin shi na ƙarya sai ya bayyana kuma sai mutane sun tsani wannan ƙarya sai an hudda ta daga ciki akan shi ne ma Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna mu muka saukar da qur'ani kuma kusan da cewa mu za mu kare shi har tashin kiyama sai ya zama qur'ani shi a haka zai tsaya dan shine yana daga cikin wauta da jahilci na kahurai a yau da suke neman canza wasu ayoyin qur'ani to haka din bai samuwa akan shi ne a malam sa'adi a cikin littafin shi na tafsiri ya ce ma'ana haƙul yaƙin shi ne allah ya sanya ƙur'ani wata martaba ta maɗaukakiya ta gaskiya cewa a gaskiyan ma allah ya sanya ƙur'ani wata gaskiya ce ta daban ƙur'ani musan da cewa gaskiya ne amma yana ba da labarin abinda allah ta'ala ya ce ne akan haka allah ya ce cikin suratul baƙara aya ta biyu zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina wanga qur'ani da ka gani Allah ya ce babu wata shakka ko kokonto a cikin shi babu kuma hanya ce tawa hanya ce madaidaiciya ga waɗanda suke sun yi imani da Allah don haka ya uwa mu tsaya a kan matsayinmu na mi na addininmu na musulunci mu tsaya a matsayinmu na bayan Allah masu ƙoƙarin biyayya ga Allah kuma masu aiki da alƙur'ani mai girma ashe akan haka alƙur'an falƙur'ani ya bini fi nafsi yaqina duk wanda ya rungumi ƙur'ani yake karanta shi ya yarda da shi yake aiki da abin da ƙur'ani ya ce to fa Allah ya yi alƙawali sai ya sanya ƙur'anin nan ya zamanto a cikin ran mutumin nan ya zamanto mishi wani abu wanda yake mahuta a cikin komi a rayuwar shi la tahuzzuhu ashubuhat in aka zo da kame-kame kullum za ka ga mutumin nan shi ya yi dariya kawai ya san wannan shirme ne duk abin da yake na gaskiya na ƙur'ani ko sai ka ga daga an haɗe shi mutumin ya samu nutsuwa kuma ya yarda wannan shi ne mataki wanda allah tabaraka wa ta'ala ya mana alkawali idan muka bi ƙur'ani kuma muka yi aiki da shi a cikin aya ta ƙarshe ta hamsin da biyu wadda ita ce ta ƙarshe allah ta'ala ya ce fasabbih bismi rabbikal azim Allah ya umarni ga annabi sallallahu alaihi wasallam da dukkanin al'umma annabi Allah ya musu umarni cewa bi tanzihillahi ta'ala wa zikirihi wa wasfihi bil azamati wal kamali taqdisan lahu Allah ya alƙawali yace ni ne nake kare ka kuma ni ne nake tsarkake ka da dukkanin al'umma wadda take binka kai annabi sallallahu alaihi wasallam a Allah ya ce kuma ƙur'anin nan da ka gani ni ke kare shi kuma ni ke ni na bashi ni ke ɗaukaka ni ke ɗaukaka shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama kai ma mu ne muka ɗaukaka ka kuma muka sanya ka cikin kamala wadda take babu irinta a cikin doron ƙasa gaba ɗaya malam ibn kasir karkashin waga aya yace nazahahu amma yaqulu fihi almulhiduna qur'ani da ka gani Allah ya wanke shi daga cikin ƙarerayin da kahurai suke yi a kan shi da ma annabi sallallahu alaihi wasallama wa kada istajaba annabi annabi sallallahu alaihi wasallama kwa ya cika alƙawalin shi ya cika aikin da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko shi yayi li hadha al-amr waj'alahu fi ruku haka dai Allah ta'ala ya aiko shi kuma annabin ya cika wannan sako da Allah ya ce ya aikata a cikin wani hadisi lamma nazalat hazil aya lokacin da Allah ya saukar da waga aya an qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya ce ij'aluha fi ruku'ikum ku sanya waga aya a cikin ruku'i naku akan haka kenan sai muke cewa subhana rabbiyal azim wa bihamdihi shine ma'ana fasabbih bismi rabbikal azim Allah da ya sauka waga aya annabi sai ya ce to ku dinga karanta shi cikin ruku'i qala annabi sallallahu alaihi wasallam haka ne ashe ya ce annabi ya ce a sanya shi a cikin ruku'i akan haka ya ku yan uwa mu gane cewa wajibi ne kuma mu dinga karanta wannan tasbihi a cikin ruku'i domin mi domin yana daga cikin sunna ta annabi hallau sallallahu alaihi wasallama wadar subhana rabbiyal azim wa bihamdihi a cikin ruku'i a akan haka an karɓo daga ukbata bin amir yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama lamma nazala lokacin da waka aya ta sauka fasabbi bismi rabbikal azim sai annabi yace yace mana shi ukba yace annabi yace mana ij'aluha fi ruku'ikum ku sanya ta a cikin ruku'i ku dinga yi abinda ya kamata mu yi la'akari karkashin waka aya kenan shine aya ta karshen ga mu gane da cewa Allah ya rihe wagga sura ne da zikiri da kuma tasbihi yu'allimuna anna malja'ana da'im ad-da'im huwa ta'zimul lahi Allah yana sanar da mu cewa ba mu da wata makoma ko wani aiki da ya kamata mu a rayuwarmu da ya wuce girmama Allah ta'ala da kuma komawa gare shi girmama Allah ta'ala da komawa gare shi alhamdulillah nan wurin tafsiri na ita waga sura ya kare suratul haqa aya 52 wadda aka saukar da ita a garin makka muna roƙon Allah ta'ala dukkanin abin da muka faɗa na daidai Allah ya tabbatar mana da lada dukkan abubuwa da suke na kuskure Allah muna neman gafararka Allah ya gafarta mana muna roƙon Allah ta'ala dukkanin waɗanda suka tsaya sauraron wanga tafsiri Allah ta'ala ya ya ba ku ladan Allah ya tabbatar da ladan ya sanya cikin mizanul hasanat muna roƙon Allah ta'ala ibadunmu da muke yi na watan Ramadan Allah ya amsa mana muna roƙon Allah ya ba mu ikon lullumka waɗannan ibada da muke yi Allah ya ba mu iko muna roƙon Allah Allah ya sanya mu cikin bayan shi wanda ya alƙawarin yantar da su a watan Ramadan Allah ka amshi Allah ka amshi roƙon mu Allah ka amshi ka biya bukatun mu ya Allah muna roƙon Allah ta'ala ka kare mu ka tsare mu cikin tsarewarka Allah muna roƙonka waɗanda suke ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya Allah muna roƙonka wahalhalu na rayuwa Allah ya ɗauke mana muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu sa'a a rayuwarmu Allah ya ba mu ɗaukaka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ubangiji a dukkanin bukatunmu Allah ya amsa muna roƙon Allah kuma waɗanda suke neman ilimi da kuma suke neman diplom ya kasance diplom na karatu na baka ne ko bpc ko satifika duka muna roƙo allah ya ba da sa'a allah ya ba ku allah ya tabbatar allah ya sa a samu allah ya sa a dace muna roƙon allah ta'ala dukkanin masu neman jari na kasuwanci ko kuma masu neman aiki allah ya ba su allah ya ba da mai albarka muna roƙon allah ta'ala dukkanin masu fama da hali na kakanikayi na rayuwa allah ya sauƙaƙa musu allah ya agaje su muna roƙon Allah tabaraka wata'ala a dukkanin waɗanda suke neman aure Allah ya ba su mai albarka Allah ya ba da zuriya ta gari muna roƙon Allah ta'ala dukkanin waɗanda suke fama da rigingimu a cikin gidajen su fami daban-daban Allah ya daidaita tsakaninsu Allah ya kawo daidaito ya Allah wai za su halaka ibadi anni fa inni qarib أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين